Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mana sakamakon da za yi musu
aka yi dan kafirai duk wanda bai yi imani ba gaba ɗaya musulunci daidai ne ka musu wa'azi da ka musu wani ba za su yi imani ba wanda ya nuna cewa kenan duka kafirai ka musu wani ba za su yi imani ba kenan wasu malamin ke da cewa akwai wasu kafirai da ake nufi zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda aka yi wanda annabi ya yi shira ya zuwa cikin su a garin makka a garin madina su ne wanda aka kashe a yakin badar wa'annan kafirai Allah subhanahu wataala yana ta yi nuna wa Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wa'annan kuka musu da ko ka musu ba ba za su yi imani ba saboda su sun riga sun kangare kamar bata musa ta lokaci gare su su ne kafirai na guda wanda ke garin maka in da ka dage wa kai dawo wa su da su ba za su yi imani ba da haka kamar musu imani kamar musu ba shi na da ke cewa sawa'un alaihim duk ɗaya ne wajen su an zarta kuma mun yu'minun saboda me kataba Allahu ala qulubihim saboda Allah ya riga ya sa katanga ya sa shamaki cikin zukatansu ta yadda ba za su taba jin gaskiya ba ne da tasiri ba za su taba jin wa'azi ba a zuwa a zai yi musu amfani idan kataba Allahu ala qulubihim wa ala awsawa ala samihim zukata sun kurunce ba su ji ko an gaya musu gaskiya ba su amfani da ita sannan kuma Allah ya dade jin su ko sun ji wa'azi ana gaya musu ba za su saurari ba ko sun saurari ba zai musu amfani ba wa ala amsarihim kuma Allah subhanahu wataala ya sa katanga ga kiba idanu ga su nan suna gani ido idan aka karanta musu alqur'ani suna ganin ayi idan ka musu wa'azi sun fahimci abin da kake faɗa saboda tana shi sun komi kace amma ba za a musu amfani ba ba za a yi musu tasiri ba shi ne Allah subhanahu wataala ke cewa Allah ya sa katanga da zukatansu ko da sun ko da an gaya musu abu sun fahimta saboda zuciya ne take sa a fahimci komi kace idan mutum yana maka magana ka kalle shi da wani ido idan hankalin shi zuciyar shi ba wurin ka take ba ko kana magana bai san ma da shi take ba saboda zuciyar shi ba wani ka take to su wannan za su maido hankalinsu zuciyarsu tana tare da mai wa'azi kuma suna kallon mai wa'azi sannan kunnensa yana shi ma kai wa'azi suna shi amma Allah ya sa rishawa ya sa katanga cewa wa'annan ka bar ba kanka ka bar ba ta mu kanka lokaci ka bar ba kanka wahala ba za ta imani ba dan haka sakamakon su Allah ya kaddara cewa haka za su zuwa kafinsu wannan wa'azi ba ya musu idan wasu mutane ne daban wa'anda annan su da sanar suke a garin madina wa'annan kafirai ne su ba su da niyyar imani kuma Allah ya riga ta zuwa kafinsu wahala shi kake yi a nan Allah sawa'un alaihim an tartabu am lam tunziru la yu'minun kai ta musu wa'azi da ka kai musu wa'azi dukkan wannan bai musu amfani kawai Allah ya ga musu cewa to an riga an musu kaza kamar annabi ya tabbata to saboda mun zan bar wa'azi sai Allah ya ce saboda mun riga mun dade zukatan su mun riga mun dade jin su mun riga mun dade ganin su ko ka yi ta yi ba su ji ba su gani wahala ce kake ta yi ba za su imani da haka ka bar ba kanka wahala da Allah ke cewa walau azabu azim kuma ka sani cewa suna da azaba mai radadi wani hadisi ya tabbata hadisi ingantacce wanda Umar dan Khattab yake cewa ya annabin Allah hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka yakin Badar annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo bayan kwana uku bayan an yi wa wa'inda da ke yaki lokacin da aka yakin Badar shekara ta biyu bayan an yi jira annabi sallallahu alaihi wasallam bancin ya ya yake su wa'inda ake ganin cewa wa'innan wahala ce ta yaki ba za su imani ba Allah subhanahu wataala ya kaddara su ashe ayi wannan yaki da aka shi da aka je aka kashe su aka samu wata tsohuwar rijiya aka zuba su gaba ɗaya kafa bayan kwana uku bayan an gama wani yaƙi a nan sallallahu ya zo ya leƙa Allah ya mai zo musu ruhin gidan su da kashe abu yake faɗa annabi ke rika ya ce ya kai wani yanzu can ina maka wa'azi ka yarda ina gaya maka cewa kai tsoron Allah ka yi imani Allah ka yarda yanzu ka tabbatar da cewa yanzu muke sama da ku abu mana su zaɓe su yana cewa a nan Allah ta yaya kake yi wa mutanen da ba su da rai magana ya za su maka magana annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa maganar da nake yi kai munafikai a garin madina akwai wanda suka yi zowa su yi iman su ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam su yi imani su furta la ilaha illallah gaban kowa an ka cewa sun yi imani an gane sun yarda da eh, cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai ko shari'a kuma sun yarda cewa la ilaha illallah babu wani abu da da gaskiya sai Allah duk sun yarda da wannan kuma sun yarda cewa ranar alkiyama za a tada su a wasu wannan sun faɗa ga baki amma wa mu'minin ne amma ba da gaskiya ne ba cikin zuciyarsu ba da gaskiya ne ba wannan ita ce sifar munafiki munafiki zai yi magana zai yi magana da mutane cewa shi mu'mini ne to amma cikin zuciyar shi ba mu'mini bane ba cewa shi musulmi ne ga baki amma cikin zuciya ba musulmi bane ba saboda me ga yana yana yana cakuɗa yana ana sallah da shi ana azumi da shi ana ainihin ana komi da komi ana tasbihi ana karatu tunda an karatu da ana annabi sallallahu alaihi wasallam sun zo amma munafikai ne ba imanin gaskiya bane ba da su yi imani da gaskiya ba Allah subhanahu wataala yake yake tona asiri yake cewa wayannan mutanen suna cewa sun yi imani amma wa ma hum bi mu'minin ba da gaskiya bane kariya ne da sun yi imani ba yuqatiluna Allah nan wurin ya suna yaudar Allah a zahirin aya suna yaudar Allah amma malamai ke cewa nan wurin ana nufin dan aikin Allah shi ne Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda in suka zo suka ce la ilaha illallah ai annabi ne gaban shi suka faɗa sannan kuma mummune da ke tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam gaban su suka faɗa shi Allah ya riga ya san zuciyar su ya san cewa ba na gaskiya bane ba imanin su ba na gaskiya bane ba ashe na ana nufin yuqatiluna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wallazina amanu saboda shi dan aikin Allah ne kuma Allah subhanahu wataala ya nuna mana cewa duk wanda ya yi ma Allah subhanahu ya ma Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya kamar ya ma Allah ne duk wanda ya saba ma Allah sallallahu alaihi wasallam kamar ya saba ma Allah ne man yuti rasul faqad ataa Allah duk wanda ya ma Allah subhanahu alaihi wasallam biyayya kamar ya ma Allah ne kenan ana nufin suna ganin cewa suna yaudarar dan aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya ka zo masallaci ana karatu ko kuma ana sallah annabi ne da shi da sahabbai wanda suka yi imani sai ce sun yi imani an yarda da sunan kawo ba da gaskiya ba ne ga imani wannan shi ne tsantsan imani wai tsantsan munafinci wannan su ne munafukai na gaskiya wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa cewa duk wanda ya mutu yana munafinci zai kasance karkashin mutum jahannam innal munafiqina yuqatiluna innal munafiqina fi darkil asfali minan nar walan tajid lahum lalle munafukai suna ƙarƙashin wuta ashe munafiki ƙalƙashi sai ya riga kafin shiga wuta munafiki sai ya riga kafin shiga wuta kamar da muka sani munafiki kada biyu ne kaka ji an ce munafiki kai jami ka ji cewa duk wanda ya sufanci da munafiki kawai dan wuta ne a munafiki kana biyu ne munafiki kana biyu ne akwai babban munafiki akwai ƙaramin munafiki babban munafici shine malaman imami malaman akida ke cewa nifaqul i'tiqadi nifaqul i'tiqadi shine munafici na kunna na imani munafici na aqida ya wuce baki ce la ilaha illallah amma ga baki amma cikin zuciya ba haka bane ba akwai nifaqul amali akwai munafici wanda na aiki ne wannan a aikin shine yake yin munafici wannan shi ma munafinci ne kada shi daban wannan kuma munafinci shi ga zuciya ne wannan shi ma munafinci shi daban babban munafinci shi ne nifaq al-i'tiqadi babban munafinci shi ne nifaq al-i'tiqadi shi ne wanda Allah ya sifanta cewa wanda su ne suke imani da baki amma cikin zuciya ba gaskiya bane musu da Allah ya nuna ya sifanta cewa za su koma cikin wutar jahannama su ne za su zanto shi hida cikin wutar jahannama su ne waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya tona asirin su a suratul bara suratul tauba ya hadaru munafiquna munafiqai suna neman a musu uzuri cewa a sauƙaƙa musu kada a yi musu azaba in aka tambaye su me yasa sai su ce kawai kunna nal'am mu kun kasance muna wasa da shi yasa sai Allah subhanahu wataala mai da musu martani abillahi wa ayati kuntum tastahzi'un da ayoyin Allah ne ta ku kai da Allah ne da ayoyin shi ta ku kai mata la ta'tazilu ba za ku taba ba za ta taba karɓar uzurin ku ba saboda ba a wasa da aya Allah ba a wasa da Allah ba a wasa da ilahi imani sai ce a ku wasa ne ke ba da gaske bane ba Allah subhanahu wataala sai siffanta cewa wannan su ne munafikai wa'inda za su dawwama cikin wutar jahannama su ne wa'inda ke munafinci ta ɓoye a bayyane ga sunan suna magana cewa mummunai ne su amma munafikai ne su ne kuma wanda Allah subhanahu wataala ya siffanta can cikin suratul nisa Allah subhanahu wataala ke cewa innal munafiqina yuqatiluna Allah wa yuqatilun innal munafiqina yuqatiluna Allah wa huwa qadimun wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila sura kuma Allah subhanahu wataala fara cikin suratul tauba وما منعهم ان تقبل من ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم قالوا الا انهم كفروا بالله وبرسوله saboda sun yi ba ne abu da suka kake karban sadaka su saboda sun kasance sun kafirce Allah da zai to wannan ta siffa ce ta munahinci babban munahinci wanda wanda ya siffanta da shi dan wuta ne Allah ya riga ya faɗa a cikin da munafiki da bidiyar ke asfali min jahannam za su kasance kalkashin wutar jahannama munafiki ya mukafiri tsanani a wajen Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa za a bashi shi ne za a bashi shi da wuta da shi mun fahimta kafiri ya ce ba yi imani shi kuma wannan ya ce ya yi imani amma ba na gaskiya ba ne mun fahimta wannan shine munafiki wanda bi munafici shi na zuciya ne na aqida ne wannan shi ne wanda Allah ya saba da barka mu duniya mu duk wanda ya mutu yana munafici ba zai Allah ba zai gafarta masa wannan ya san cewa zai kasance cikin karkashin wutar jahannama sai munafunci wanda karamin munafunci ne shi ne kuma ake cewa nifaq al'amali shi ne munafunci na aiki mun fahimta shi kuma wannan bai da mutum daga kafirci ba daga addini mummuni ne musulmi ne in ya mutu yana aikata wannan Allah kada ma zai gafarta mai shiga aljanna wannan shi ne Allah subhanahu wa ta'ala annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa cikin sayyidina ibrahim hadisin da ibrahim Bukhari ya fitar da shi mun karanta cikin sahihai cewa ayatul munafiq salasa alamomin munafici guda uku ne ba wancan munafici ba ba a karami idza hadasa ka gaba shi wannan idan yana baka labari ya karya shi idan makarya shi mai yawan karya siffa ce daga cikin siffofin munafiki mun fahimta idan ka bashi amana ya ci idan ka yi alkawari da shi ya saba wani hadisi an zaki ma a nan sana sarki ce an rubu mun kulle bi abubuwa guda uku duk wanda ya kasance yana aikata su kana munafiqan khalisan nan ke cewa ya tabbata munafiki cikakken munafiki na farko idan ka bashi idan ya baka labari ƙarya zai idan ka bashi amana ya ci idan ya ma alƙawari ya saba idan yana rigima yana faɗa da wani to aka raba shi da rabuwa ɗananin ke gare mun fahimta yana wuce iyaka yana wuce doka Allah wanda siffa ce daga cikin shi mulai nan ke cewa siffa guda hudu duk wanda ya kasance tare su kwance ita kana munafikan ya kasance munafiki khalisan dan dan munafiki mun fahimta to wa ana nufin wani irin munafiki karamin munafiki to wannan duk mutumin da ya kasance yana yawan ƙarya duk wanda kai alƙawari da shi ya saba duk wanda ka bashi amana ce duk wanda yake da makirci ko hada to wannan siffa ce da siffar munafici ya ku amma wannan karamin munafici ne wanda idan mutum ya tuba Allah zai gafarta mai idan kuma ya mutu yana aikata haka Allah shi ke da tasar mashiya in ga dama gafarta mai in ga mai idan wannan shi mai wannan siffar da zai taba dawwama ba a cikin wutar jahannama mun fahimta Allah zai gafarta mai daga baya ta shi aljanna ma'ana mai wannan ne don mu bambanta tsakanin munahici da ka ji an ce munahiki to kana biyu kaka ɗauki wannan an ce alamun munafiki yawan ƙarya cin amana alamun munafiki ne ka ce bayan an ce munafiki yana dawwama cikin wata jihana munafici ne wanda ke dawwamar da mutum cikin wutar jahannama kuma shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya alƙawarin cewa zai sa shi shine shi gida cikin wutar jahannama Allah ke cewa yuqatiluna Allah wal ladina amanu wa ma sarafuna illa anfusahum wa ma yashurun kansu ne suke yaudara amma sai dai ba su san cewa kansu ke yaudara ba suna ganin cewa sun yaudare annabi sallallahu alaihi wasallam sun yaudare mummunai ga muna muna sallah ta ranar sunan kansu mu mun tsaya muna sallah ta kama mu da Allah su ko suna ta sallah da ƙarya in za su tsayiya sallah sai su tsaye suna tsayiya da me da kasala sai su shi ba su iya yi cikin lokaci za ka kira sallah ran su ɓaci wani wanda su ɓaci ta munafiki wanda ba munafiki ne kwarai ba mumuni ba ne da kwarai in za ya ba da sadaka sai ya ba da dan a san yana yi mun fahimta in da ya taya masallaci ya sallah sai ya ga wanda yake tsaye ya tsaye yake sallar da shi ana ba dan gaskiya ba dan gaskiya ba dan Allah ba yake sallah wannan sukufi ne daga cikin sukufi munafikai wanda cikin zuciyarsu ba ba Allah Allah ka sani sallaci في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون daga cikin sukuwarsu kuma sai kulubin marabin sai suka dan su cikin zuciyarsu akwai rashin lafiya fasa da kuma wanda sai Allah ya ƙara musu rashin lafiyar ta ne dama cikin zuciyarsu akwai rashin lafiya da sai Allah ya ƙara musu rashin lafiya sai abin ya yi musu yawa wanda dama bai yi imani da- na kwarai ba da kuma yanzu yana ganin cewa da gaskiya yi da Allah faɗa yake ya yi da Allah ya yi da ɗan aikin Allah kaga wannan wani sabon ciwo ne ciwo ke gare su da mayanci su kuma suna faɗa suna ganin cewa ai mun sha lalai mu dama ba da gaskiya muke ba wai za da kullum dina mun kalu amanna wai za ka rabu da shaɗin kalu inna ma kuma inna ma na'an mustazuru suna ganin cewa in suka taru da suka haɗu tare da mulai su ce ai muna tare da mun yi imani nan kawai ƙarya ne in suka koma suka samu suka kafarai wurin shekatakan sun ce kawai a ta babu wasa ne mutum su ba mu imani ba ilgiri ne mutum su to kaga wannan sun bayyana cewa ashe iman su ƙarya ne to kaga ciwo bisa ciwo mun fahimta walahum azabun alim kuma suna da azaba mai radadi bima kanu yakdibun akan abin da suka kasance suna yi na ƙarya bima kanu yakdibun akan abin da suka kasance suna yi na ƙarya suna ganin sun nuna sun yi imani nan ba su yi imani ba nan malamai suka yi ma wannan aya fassara guda biyu fi qulubihim maradun cikin zukatansu akwai ciwo fazadahum Allahu marada sai Allah ya ƙara musu wannan ciwon da suke ta iya suna watsawa suna cewa su sun yi wadannin wani mun fahimta idan wasu ka ce jumla ce ana ba da kabariya labari na ake bada wasu ka ce a jumla ce insha'iyya ma'ana fi qulubihim maradun fazadahum Allahu marada a cikin zukatansu akwai ciwo sai jumla ta biyu sai ta zanto insha'iyya kamar addu'a ce Isra'iliya addu'a ce ke musu akwai ciwo a zukatansu ya Allah ka ƙara musu wannan ciwo addu'a ce aka musu suna da ciwo na wani aiki ya Allah ka dawwamar da su ka ƙara musu wannan ciwo ba sa da kuma wala mu azabun alim bima kanu yu'minun wa idza qila lahum وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل
nan kawai ya ce wannan banna ce sai a karka zaunar su ana biya musu wannan banna ce ta doron kasa ku yi imani na gaskiya imani da ku zo mu sallah ta da ku sallah irin wanda Allah ya karanta kuma annabi Allah ya karanta sai ji amu in ku ga muna faɗa mu mutane ku gyara ne muke wa'azi ne mu muke yi wasu suna shagowa musulunci da gaskiya ku kuna kuna batawa kuna gaya musu wata magana sabanin abin da Allah ke karantarwa kenan kun ɓanna ce kuke yi Allah ke cewa wani da kila ran da su su mutu idan aka zo ana musu wa'azi ko rabar na wannan kuna wasu suna shiga musulunci kuna kore su sai ce amma wa'azi ne kuma muke wasu sun shiga musulunci kun zo kuna ce abin da Allah ke faɗa ba daidai bane abin da kuke faɗa shine daidai kun ku ce daidai ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ala innahu humul mufsiduna walakin la yashurun cewa su dinnan da kake gani banna ce suke yi a doron kasa sai dai ba su gane cewa banna ce su suna ganin wa'azi ne suka to nan kan banna ce sai su ba su gane cewa banna ce wannan kaga musiba ce mutum ya ce yana tare da kai ana zama da shi lahiya lau ana ganin yayi imani na kwarai da shi ashe nan can zuciye shi akwai abin da ya koyi in ya je zai gaya wa mutane sabanin abin da ya koya yake zaki da haka banna ce ke amma bai gane cewa shi banna ce sai ga shi wa'azi ne shi ne Allah ke cewa ala innahu walakin la yashkurun cewa wa'annan su ne ke yin banna sai dai ba su gane cewa banna ce wai za ki da lamu idan kuma aka ce musu aminu kamar amana nasu ku yi imani kamar yadda mutane ke yi imani annan suna wurin su ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ku yi imani na gaskiya irin yadda sahabban su imani ku yi imani na kwarai ku yarda da Allah ku ce la ilaha illallah da zamto da gaskiya ne a cikin zukatan ku haka ne sai su ce a lokacin kamar amana su ba za mu yi imani kamar yadda wawaye suka yi hakan sun bayyana kansu sahabbai su ne mutane su ne mutane annabi sallallahu alaihi wasallam su ne na tare da annabi sallallahu alaihi wasallam an ce ku imani irin yadda waɗannan bayan Allah suka yi imani imani na kwarai ingantacce sun ci a su sirrama sahabbai wannan imani suka yi imani ne na wawaye su su ne na kwarai kaga sun bambanta kansu sun nuna cewa ba tare da sahabbai suke ba shi kuma wannan lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mafifici wanda zai tsira shi ne wanda ke tare da shi a wani lokaci kamar da hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa khairul qurun qarni karnin da ya kowane alkhairi shi ne karnin da yake rayuwa a tare shi ne karnin da shi da sahabbai sun mallazi da ya zuwa musannan mutanen da suka biyo bayan wannan karnin ya yi alkhairi ya yi albarka shi ne na mutanen kwarai sai wanda suka biyo bayan su suke suke biyo musu sannan sai wanda ke biyo bayan su annabi ya ce sun mallabi na yi nuna musu sun mallabi na yi nuna musu ya tsaya daga nan to kaga yanzu ku da ke cewa ku na kwarai ne wancan wawaye ku ga annabi ya bayyana mana gaskiya Allah subhanahu ta'ala ya ke cewa radiyallahu anhum wa rabbana Allah ya yarda da su ba ku imani da Allah ba ku su sahabbai Allah ya yarda da su kuma Allah ya nuna cewa babu wanda ya alkai cikin alkurani sun ba su ba wasabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal ansar wal ladina tabi'un bi ihsan sami radiyallahu anhu Allah ke cewa wa'anda suka riga kowa shiga musulunci min al-muhajirin wal ansar daga cikin wanda suka yi hijira daga Makka zuwa Madina da wanda aka yi dukkan su gaba daya sai kowane alkai Allah ke cewa Allah ya yarda su wani wurin Allah ke cewa radiyallahu anhu wa radu anhu sai Allah ya yarda da su kuma sun yarda da Allah kaga Allah ya tsaftace su ya tace su ya tazkiya su ya mutu su ne na kwarai kun kunce su wawaye wanzu a su waye wawaye da kuke su wa idza qila lahum amanu kama amanna qalu anu'minu kama amana subha ala Allah ke cewa ku saurara ku gano wane ne wawa su waye wawaye ala ina ku subha su ne wawaye san cewa su wawaye ba ne mun fahimta ba san cewa su akwai su ne na kwarai ba su ba na kwarai ba ne ba la ya da kusa sani ba ta ce wa ila الله يا qalu amanna mu mu'mini ne yau mu masu imani ne yau wa idza kalau ila shayatin idan suka shiga wani lungu suka rabe tsakanin su da yan uwan su shidanu ta inda sahabbai ba su ganin su sai su kuma sai su yi kuskus ake cakon sai su nuna cewa mu wasa ne ne ne ne kawai muna kira su kan ku gan muna tare da su izini ne muke musu kowa mai kuma imani ba muna tare da ku Allah subhanahu wa ta'ala faɗa wa man kata allazina yatarabasuna bikum fa in kana lahum fadlun min Allah qalu ala nasma wa in kana lil kafirin nasma qalu ala nastahwiz alaykum wa namna'ukum min al mu'minin idan suka suna tare da in suka ga alkhairi ya samu ya samu mu'minai sai su ce mu muna tare da ku wannan alkhairi a raba shi tare tare da muke amma in suka ga kuma abu ya koma ga kafirai sai su suna cewa mu ba tare da su kun ga muna tare da su kun ga muna kore su ba muna cewa mu da su kaga wannan siffa ce ta munafici duk wanda ke da siffar tare da mutane ya rika muka farar fuska ya nuna ma cewa shi mumuni ne shi na farai ne amma a koye sai ya aikata abu na kafirci wannan munafici ne ko da cikin mu yake mutumin da ya siffanci da irin wannan siffar yana tare da mutane za ganin yana sallah yana kome kome amma siffa ta munafinci ta tabbata gare shi cewa yana kyamun musulunci yana jin haushin duk wani abu da aka ce na munafi na musulunci shi bai san shi bai jin daɗin shi da an ce Allah ya ce kaza duk ka fuskar shi ta baci da an ce Allah ya ce ai abu kaza duk ba ya so ba ya san ana faɗan kalmar Allah ba bayan san ana san cewa a koya mai cewa a yi karatu akwai a yi karatu a san Allah a bar yahudanci a bar nasaranci ko wani sufa ce daga cikin sufa kuma nayanci malamai suka bada ka'ida ka'ida ta nayanci shine ka koyi kuskure ka bayyana daidai kuskure yana cikin zuciya ka kabo ne ma'ana ka koye imani ka nuna cewa cikin zuciya ba kai ba ba ba mu kwarai bane ba amma ga fuska ana nuna mutane kayan kowa imani wani siffa ce da su kuma na hinci mun fahimta ga sunan suna tare da musulmai da suke su muna tare da mu ne ana sallah tare da su lahiya lau saboda munafiki ya yi imani kuma yana sallah sabanin kare shi ya ce baya kamar ka gane shi malamai ke cewa kwatankwacin munafiki na da kafiri kwatankwacin bawan Allah da yake da yara guda biyu ne ya ce a shirya a tar gona ɗaya ya buɗe baki ya ce baya zuwa mahaifin shi ya ce a tar gona ya buɗe baki ya ce baya zuwa ɗaya kuma ya ce mutane ya ma mahaifin shi biyayya a tar gona in aka je kuma maimakon ya noma abin da ake so sai ya rika kama shuka yana cin ranar sanda kaga yanzu waye ko ba mahaifin nan haushi wanda ya je yana cire shuka ya yi haushi ba haka ne kwatankwacin kafiri da mulai kafiri an ce imani ya ce baya bai yarda ba munafiki ya ce la ilaha illallah kamar da musulmai suka ce la ilaha illallah amma yana shiga yana bata mummune da suka yi imani idan aka ce a bada sadaka kowa in ya kawo sarka wani ba yana abin da ya bada ba wani kuma sai kawo da abu kaɗan muna yi sai ya ƙi bada kuma ce ni Allah za ya da abin da ka kawo dauke ka ka ba musu shi bai bada komai ba mun fahimta amma kuma abin da wani ya bada sai ka kushe ba to wannan siffa ce ta cikin munafici kai baka bada ba wanda bai bada ba kana tare da shi kuna da ladan niyya a kan da niyya mun fahimta dan kuma dala ɗaya ya bada ya yi ka mun fahimta kuma marhaban da abu ne kawo to amma sai ga mutum ya soki abin da wannan ba da za a ce abin da wannan ba wani siffa ce da cikin siffa na kan su Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalu ila shayatin qalu inna ma'akum inna ma na'lamu mustahzi'un yace abin da ma izgiri ne muke Allah ke cewa Allahu yastahzi bihim Allah zai mai da musu wannan izgilanci da suka yi mun gane ba suna ganin cewa nan mutum sha lalle an yi sallah an yi wani suna ganin cewa ana lissawa su hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana sahabbai suka ga abin da munafikai suke yi suna banna a doron ƙasa sai sahabbai suka ce a ba mu iko mu je mu dace musu kawo musu mu kashe su saboda wani bata mu da ya fi sai Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a ku kyale su kan mu je in ba da izini a je a kashe su a ce ga annabi can ga muhammad can yana kashe wanda suka yi imani saboda ka yi imani ana kashe ka to sai ce ashe wanda ma imani kashe shi ake bari mu ki shiga mun fahimta sai annabi ce ku kyale su ku bar su Allah zai tura musu asiri yanzu ba ga ana ta rayuwa da su ba suna ganin cewa su sun ci banza suna tare da ku in aka samu abu alhairi sai dole sai a raba da su in ba a ba su ce to ai su ma mu ne ne kenan su ma sun yi imani kenan abu zabe ne to sai a raba su a ce dan a zauna lafiya ai ka gana kuma in suka koma wurin muna ne kai su sai ce kuma a izini ne muke so ku yarda abin da muke faɗa to Allah ke cewa Allahu yasta'zu bin ranar kiyama zai mai Allah zai mai da musu martani su san cewa wahalar banza su yi duniya Allah zai aza su cewa wa yamuddu fi buyanihim ya abahu Allah zai maida musu martani da abin da suka yi ta wancan ta wuce iyaka sai ku guya ne ta wuce iyaka da suka yi ya abubuwan suna masu ɗimuwa ranar kiyama za su rikicewa sai sun zo ranar kiyama suna ganin cewa ga wanda muka yi rayuwa da su ga rayuwar da muna sallata da su masallaci daya amma ga su nan an ba su aljanna su kuma daga an maida su gefe duk sai su rikice kuma sakamakon su ina zaya kuma wutar jahannama za su saboda Allah ya riga ya ga mun nan tun da garin duniya ana ga mun cewa sakamakon su wutar jahannama su za a fara azawa su za a fara shahida su saka kawo mummunai wa ya kawo abubuwan a kawo kafirai daga saman su sannan a kawo waɗanda suka saba ma Allah daga sama ashe munafikai su ne can ce hida wutar jahannama Allah ka tsare sai kafirai ke biyo su baya kaga kafiri duk kafircin da ya sai ma ya samu matashin a cikin jahannama ta munafuna munafikai sannan wanda suka saba ma Allah wanda za su shiga wata jahannam su su yi wani Allah ce أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا Allah مهتدين ke ce ulai kallazi na shirahu dalalan da guda wayancan su ne suka yi wani irin kasuwanci tallababbe suka yarda suka ba da matsayinsu na shirya da za su shirya sai suka amso shi bata ma'ana mai kasuwa ne ya ba da shirya ya amso bata kaga kasuwanci ne suka yi, amma kasuwanci tababbe mun fahimta inda sun yi imani to gidansu na aljanna da Allah ya musu alƙawari ga yana kamar da hadisi ya tabbata ne sahihai annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa duk bawan Allah da Allah ya karɓar shi idan aka sa shi cikin kabarin shi idan mumuni ne Allah sai ya nuna mashi gidan shi na wutan jahannama da Allah mai tayar ya ce ga gidan ka can inda ka saba ma Allah to ga gidan ka can na wutan jahannama amma yanzu Allah ya canza maka ya maida maka shi na aljanna a nuna mai gidan shi na aljanna annabi ke cewa dan adam da sauri sai ya zabara ya kamar da ta iya tunda ya ga aljanna bare ya tashi zai shiga sai a ce a nan sa'ayan kwanta ba yanzu ba sai nan gaba amma da a maka bishara ne a gaya ma cewa ga gidanka na aljanna da aljanna za ka wannan dan adam sauri ke gare to kowane dan adam yana da gida a wuta yana da gida a aljanna in na kwarai ne ya yi aiki alkhairi to Allah sai ya nuna mai gidan shi na wutan jahannama shi kaga gidan ka can wanda aka masa ne to tunda kayan aikin alkhairi yanzu an canza maka yanzu gidanka na aljanna za ka ba wancan ba to kaga yanzu nan munafukai sun yi kasuwanci suna da wuri suna da matsayi suna da inda za su matsayi a cikin shiryayyu amma sai suka kiyarda da wannan shirye sai suka amso mata suka ba da shirye sun yarda su yi amfani da matsayi da ta inda za ta kai su shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa wannan kasuwanci fa ma ya tijaratu wannan kasuwanci nasu bai musu riba ba wannan kasuwanci bai muka riba ba ka tsaye da shiriya ka sau mata ka sai da aljanna ka sau dan jahannama wannan kasuwanci bai muka yi ba ba haka munafikai jin munafiki yana da gida a aljanna yana da gida a wajen jahannama to yanzu ya yarda gidan nashi na aljanna ba ya so ya zaɓa a bashi gidan shi na wajen jahannama Allah ka tsaye Allah ce مثلهم كمثل الذي استوقد نارا
cikin duhu ne yana jin tsoro sai kunna wuta dan ta haska mishi wuraren da yake kamar kai ne ka shiga cikin ɗaki da duhu sai ka haska ka kunna hitila dan ka ga inda za ka bi ka miƙe ka kai gidan bisa gadon ka da za ka kwantawa to kwatankwacin munafiki kwatankwacin haka yana rayuwa cikin duhu yanzu sai ya haska hitila ya kunna wuta don ta haska mashi inda yake falamma a ba lokacin da haske ya samu Allah subhanahu wa ta'ala zai dauke hasken Allah subhanahu wa ta'ala ke ce falamma a ba ma haulahu la Allah bi nurihim wa tarakahu bi zulmatin la yusirun sai Allah bancin hasken sun ga gayan suna gana hasken za su tsaya sun miƙe hanya suna tafiya sai hasken ya ɗauki duk sai su gansu ba su gani suna tsaya cikin makamta da kwatankwacin munafiki kwatankwacin wanda yana cikin duhu ne sai ya haska ya kira dan ya samu da za ya tafiya ya gani yana tafiya sai hasken ya ɗauki duk kamar kai ne ka haska sai inda sai lula ne sai ne shirki inda hitila ne sai ba su ya mutu shi ke da duk sai ka ci gaba da tsaya cikin duhu to haka mana hikimi ce me wannan misali yake haifan mana malamai ke cewa ana nufin cewa munafiki yana cikin duhu na kafirci kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo kafin aiko annabi sallallahu alaihi wasallam a wancan lokacin kowa yana cikin duhu na kafirci to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo shine hakken da ke akwai sai annabi ya zo ya haskaka su da imani kowa ya ce la ilaha illallah suka ga hakki to sai munafiki sai zanto ya ce la ilaha illallah amma cikin zuciyar shi ƙarya ne idan ya koma munafinci shi ya koma kafirci shi ashe duk munafiki kafiri ne duk munafiki kafiri ne ya koma cikin dogon shi na can da kafin annabi sallallahu alaihi wasallam kenan shi ne wanda ya yi ya yi imani ya yana cikin dogon kafirci sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo karantar da su sun fara gane gaskiya haske ya fara zuwa sannan sai haske suka yi ita daga musulunci sai suka koma cikin gudu sai haske ya dauke shi ne kwatan kwatan su Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa sun mun su kurane ne ba su bukumin bebaye ne ba su iya magana umiyin ba su gani ba kuma layin tsohon ba za su taɓa dawowa ba sai daga sun da yake nan sun yi asarar rayuwarsu wannan kalmar sun mun sun kurma jami'i ne na asamu asamu shi ne kurma jami'in su duka sun sun mun dukansu makahi bukumin jami'i ne na abukam shi ne wanda bebe wanda yana jin magana kaɗan-kaɗan amma ya kusa wace gama magana yadda za ka fahimta ba ya iya yana shi kaɗan-kaɗan amma ya gaya maka magana don ka fahimce shi ba ya iya umuyin shi ma jam'i ne na a'ama shi ne makawo wanda ba ya gani shi ma jam'i ne na a'ama Allah ke ce ya kuma la yarjiun ba za su taɓa dawowa sai ga sun tafi wa'annan me ya sakamakon su kawo wutar jahannam ba za su taɓa dawowa ba wanda ya siffanci da wannan sufa ya riga ya nisa ba zai taɓa dawowa ba ya shirya ashe shiryan munafiki ba karamin wasa ba ce Allah ya nuna sai riga sun sa wannan ban da su kun fahimta Allah ya ƙara aka wani misalin ke cewa ne أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين أو كصيب من السماء وتنقشوا wani misalin Allah ke ba da misali ko kuma kwatankwacin mutumin da yake cikin gari sai hadari ya taso sai shi ne hadari wanda zai saukar da ruwa bisa samai wanda zai saukar da ruwa kina hadari wanda ke ruwa fihi zulmatin a cikin wannan ruwan da ake akwai duhu wa ra'adu akwai tsawa wa barku akwai walqiya mutum ne yana tsaye cikin daji sai hadari ya taso ba ruwa ko kuma ruwan nan gani ana yin su da kai amma kuma akwai duhu cikin duhu ne babu haske ga cida ana yi ga ga walƙiya ana ta yi a ga dole mutum ya ji tsoro cikin duhu ana walƙiya ana cika dole ka tsorata ba kwatan kwacin munafiki ne wanda ke yawo ga yanan ya ce la ilaha lokacin da ya ga walƙiya sai ya firgita duk lokacin da aka yi kida sai ya firgita to munafiki duk lokacin da ya ji aya sai ya tunani kawai shi yake sai ya firgita kawai tsorata kawai tunanin kawai wuta ci annaba zaya bai san cewa can din za a tafiya bai san cewa ƙarshen magana ne can za a tafiya ma'ana wannan wanda yake cikin duhu yana ganin hadari yana ta ruwa yana tsoron kai mutu shi ne hazarar mutu yana tsoron kan kan wannan tsawon tawadu mai ya mutu ƙarshe ina za'a yana cikin duhun dare yana tsaya cikin dare dai tsawa tawadu mai zai mutu mutuwar dai za ta samun shi to haka muna yi duk lokacin da ya ji an tabbatar da aya ta tsoratarwa zai tunanin shi ne shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa kusa yi min samai fi zulmatun wa rahmu wa yash'aluna asabi'ahum fi azanihim idan suka ji wannan tsawon sai su sa ya sanye su cikin kudin su daji dan kasu wani tsawon da ke cikin kansu to haka ma yake da an ji aya wanda za ta zo da shi da kudin shi ba ta yi ba saboda me dama an ce mishi sun mun hukumu kuma sun mun ne kurma ne shi ba ya ko ka ga mai ba zai hukumu ne ko da za a yi magana ba zai taba kusa gaskiya ba ba zai taba yin gaskiya ba in yayi magana ba gaskiya zai faɗi ba kun fahimta kuma ne kuma idanun shi makarahi ne bai ganin gaskiya ko ina take Allah ya riga ya nuna mana siffar shi bai ganin gaskiya bai jin gaskiya bai magana da gaskiya to siffar murahinci kenan to wannan bawo Allah ina ne sakamakon shi dama ya san wannan karshen nashi da jahannama zaya wannan yana nuna mana cewa siffar mulahiki na farko idan aka gaya mai gaskiya ba ya shi idan ya ga gaskiya bai ganin ta da ido ba ya ganin ta idan ya buɗe baki ya faɗa ba zai faɗi gaskiya ba kaga wannan siffa ce daga cikin siffofin munayi siffa ce daga cikin siffofin wanda Allah subhanahu wataala ya siffanta da munahinci sannan kuma mutumin da ke rayuwa ta munahinci ba zai taɓa zama lahiya ba a duniya ba zai taɓa nutsuwa ba saboda Allah ya buga mana misali kwatankwacin shi kwatankwacin wanda in ya ji tsawa sai birgita in ya ji aya Allah ya tabbata a ce birgita sai ta da hankali ya ji kawai kamar da shi ake wutar sha na za a kai shi kenan a rayuwar duniya ba za su bai rayuwa na tsakiya bai rayuwa irin ta mummuni mummuni shi ke da zuciya lafiyayya munafiki shi ke da zuciya mara lafiya kamar da malamai suka kasa zuciya kala uku ce ibn qayyim ya faɗa cewa zuciya kala uku ce akwai qalbun salim akwai zuciya lafiyayya salihah ita ce Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa illa man Allah bi qalbin salim ba wanda zai tsira ga Allah sai wanda ya zo da zuciya da hanya mun fahimta sai zuciya ta biyu ita ce qalbin mari qalbin sakim zuciya da ba ta lahiya zuciya da ke da munafici Allah ke cewa fi qulubihim maradun fa zadahum Allahu marada kenan zuciyar munafikai wanda alƙudurtawa kafirci da cikin zuciya amma a baki muna mummun imani ne da wanda ita ce zuciya mara lafiya mun fahimta zuciya wadda ta siffanta da siffa ta munafikai da wannan siffa ta wannan mai ita munafiki ne kuma ƙarshen rayuwar shi ta jahannama mun gane akwai zuciya wadda ba ta da lafiya matatta ce kalbin mayyit wannan zuciya ce ta kafirai wanda Allah ya riga ya toshe zuciyarsa Allah ke cewa khatama Allahu ala qulubihim Allah ya riga ya dade zuciyarsu ya dade zuciyarsu ba sai shi ba su gani to kaga wanda Allah subhanahu wata'ala ya siffanta da zuciya mara lahiya da wanda Allah ya siffanta da zuciya matatta wannan da ya mutane kamar da Al-Qur'ani ya faɗa wanda Allah ya ba shi zuciya da iyayya wannan shi ne zai tsira ga Allah subhanahu wa ta'ala mun fahimta wasu malaman ko suka ce zuciya ta kasu kashi hudu suka bambanta tsakanin mara lafiya suka ce mara lafiya wanda ta siffanci da munahici da mara lafiya wanda ta siffanci da aikata sabo mun fahimta rashin lafiya na zuciya kala biyu ne malamai suka ce akwai rashin lafiya na rashin lafiya na zuciya na munahici akwai wanda rashin lafiya ne na aikata sabo zuciyar shi tana umarnin shi ya je ya aikata sabo saboda mai Allah yake cewa an maratu da su ita tana umarcin ka ka je ka aikata sabo sai ka zuciya ka ta raya maka ko ka je ka aikata kaza sai ka ji ka ka bi ta ka je ka aikata wannan zuciya kamar da lahiya ce mun fahimta tana buƙatar ka je ka samu ayoyin alƙur'ani da hadisai kai maganin ta ta dawo Najeriya kai maganin kai ila shi ɗan takardu lahiya zuciya saliha idan zuciya mara lahiya kana bi ce akwai wanda rashin lahiyar ta samu lahiyar ce kamar da na Allah ya faɗa fi rubi marabu akwai wanda rashin lahiya ce ta zuciya ta aikata sabo ce zuciyar shi tana aikata shi ka ganshi ya yi imani ko mai koyi muna sallah tare da shi ko mi da komi da abu na mumin yana yi amma kuma ka gan shi na aikata sabo saboda zuciyar shi ta koya da wannan ya rika da zai yi bai wannan Allah ka tsare mu Allah ka sa mu hikarin zuciya ba wanda ya kai zuciya saboda ita zuciya tana da alaka da shi ne shi dan kuma shi makamu babban makamun da ya kama shi da zuciya in yana son ya halaka da dan adam baya tsawa ya kama ka ya zo ya baka shawara tunda ba ka gani shi babban makamun shi zuciya ya kama shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salaha al-jasad kulluhu wa idza fasadat fasada al-jasad kulluhu daga cikin gangan dan adam akwai wata tsoka idan ta gyaru gangan jikinka gaba ɗaya ta gyaru idan ta ɓace gangan jikinka ne ta ɓace gaba ɗaya ita ce jagora gaba ɗaya kaga shi yasa Allah ba ya kawo ta farko hatamallahu ala qulubihim ita ce farko saboda ita ce gangan jiki gaba ɗaya mun fahimta da zuciya ba ka cewa ka hankalin zuciya a sai ka roƙi Allah Allah kama maka mun fahimta saboda ita ce babban makami ga shi dan yana sai halaka da kai da kan zuciya yanzu da shi dan ya so ka aikata sabo zuciyar ka za ya ba shawara kai kuma zuciya da ta baka shawara ya kawai abu da ya kamata ko ba haka bane ba kawai sai ka ganka dan motsa mun kana aikata abu kaza sai bayan ka gama shi dan din ya ita ya barka sai ka ji kayan nadama saboda imani ya zo maka yanzu mun fahimta Allah ka kai sallallahu alaihi wasallam يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير wannan tana da ƙarshen da ke cewa ya kawo barbar fasahu Allah ke cewa wannan walƙi ta ta zanto kaɗan ya rage ya ɗauke musu ido da an yi walƙin na akai walƙiyar nan sai ka ga idan su ya kusan ɗaukewa menene idan nasu na imani da da suka kula da cikin kawai sai su koma abin ya ɗauke duk sun koma kamar kafai يكاد البرق يتفصل كلما أضاء لهم مشوا فيه duk lokacin da abun ya haskaka musu sai su rika tafiya ciki ma'ana duk lokacin da suka suka furta wannan kalma suna tare da mu sai su samu su dan busa suna tare da mu su samu su yi rayuwa mai kyau wai za a zulama idan abun ya dauke idan imani ya dauke a musu daya sai ya taka din da haske ya dauke hasken imani ya dauke sai zanto sun koma irin tahiyar ta da ولو شاء الله لم تكن سميع وابصار ان الله كلاما سيدك مسجد لجنه لبعد يوم تفتح